عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu kenan ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1442 muna kuma 29 ga watan tara shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama a cikin masallacin kofar arewa cikin garin Gumal don ci gaba da karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari yau insha Allah ta'ala za mu tashi cikin babi na 266 wanda kwana ne muka yi a cikin babin bayan mun karanta babi na farko babu tu'adati fil umuri ya sake kulla wani babin at-tu'adati fil umuri wanda muka ce wasu nuskhatun at-tu'adati fil uqubati wasu kuma suka ce al-hilmu wal ana ko to mun karanta hadisi na farko a cikin babin na biyu mai lamba ta 584 hadisin ashad abdulkais wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi yana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yana son waɗannan ɗabi'u ɗin waɗannan hadisin a riwayar tashi ita ce alhilmu wal haya'u juriya kauda kai da kuma kunya yana da kauda kai duk abin da aka yi mashi baya ɗaukar fansa yana yafewa ya kauda kai kamar ba a yi ba shine alhilmu wal haya'u da kuma kunya ci gaban babin shine hadisi na 585 inda Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Ali ibn Abi Hashim qala haddathana Isma'il qala haddathana Sa'id ibn Abi Aruba an qatada qala haddathana man laqiya al-wafd alladhina qadimu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min Abd al-Qais cikin al-wafd sune taron jama'a delegation to waɗanda aka tura su wakilci waɗannan ƙabila na abdulkai to cikin ƙabilar wanda suka je waɗannan wakilan da suka je wani ya ba da labari ƙata da sai yake cewa aba nazarata shi ne cikinsu wanda ya ba da labarin shi kuma yana ba da labarin ana bi sa'idin da khudri ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ashaddi abdulkai da waɗannan mutanen suka ƙaro so sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗayan cikinsu inna fika la khaslataini kana da dabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah madaukakin sarki na san waɗannan halaye nata al-ilmu wal ana shine juriya ko kauda kai da yafiya duka a cikin kama al-ilmu hakuri juriya kauda kai yafiya rahin daukan fansa duk yana cikin al-ilmu wal ana da kuma bin abu sannu a hankali shine abin da ya sake gulla babin atu'adati fil umuri to lalle Allah yana son mutum mai bin sannu a hankali ba a san gagagagaga da abin da ka fara ka sai ka ga iyakar shi kai hakuri sannu a hankali kana bi kana nazari kana dubawa ina za a samu matsala ina za a toshe me ya faru abu kaza to wannan Allah yana son abun wannan حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال اخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قره عن ابي حمزه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس yace manzo Allah yace lil ashajji ashajji abdul qais yace da ashajji inna fika la khaslatayn lalle a tare da kai akwai halaye guda biyu yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana dan haka hadisin abi sa'id al-khudri da hadisin abdullahi dan abbas duka sun dace akan cewa yafiya ce dabin abu sannu a hankali shi kuma ashad a cikin hadisin kansa da kansa ya ce alhilmu wal hayahu juriya ce da kunya to ne na dauka juriya da kunya ko kuma juriya da ko kuma kauda kai da kunya ko kuma kai da kai da bin abu sannu a hankali na duka uku su dai waɗannan sahaban guda biyu abinda suka ga an yi a gabansu suka faɗa shi ne alhilmu wal'ana shi kuma sai alhilmu walhayawu wata kenan ya gaya masa cewa kana da juriya ko yafiya da bin abu sannu a hankali wata a cikin zancen nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ambata masa kunya da haka sai zabi ya ce al-hilmu wal haya'u su kuma sun ji al-hilmu wal ana na حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجيب العبدي قال حدثني هود ابن عبد الله ابن سعد سمع جده مزيدة العبدي قال جاء الأشج يمشي الأشج يا زودي أتكين وأنشان الوفد وأنشان وكيلم يا تهوينا تفيا حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريك حن من ذن الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فيسنباش حن من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana daga cikin kamar sunnar da larabawa ne kadai suka rike ta wanda sai dai durkuso ku ko risnawa kuma duk ɗabi'a ce da Allah madaukakin sarki baya son ta yake fushi da ita idan mutum zai girmama malami ko shugaba sai ga yana dan sunkuyar da kai yana dan risnawa a ce ladabi ne ko akwai masifar bala'i a cikin risnawa da durkusawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi abinda ake kuma so shine idan mutumin yana da girma yana da daraja idan an gaisa ya danganta da irin ɗabi'a suna da tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya sambatar hannun mutum wannan babu laifi waɗansu ƙabilun kuma shine idan yaro ne karami yana so ya nuna babba karramawa banda abun bahaushe akan iya kama gemu a ɗan shafa haka kai don an kama gemun ka yaro ya kama gemun ka ya shafa haka to wannan ita ce karshen su kuma girmama wanda za a nuna mutum agun ba shi yanzu hannu zai kai ko eh farkon lokacin da na fara ganin al'adar mun yi tafiya da waɗansu 'yan Somalia to ni muna zan ce da ni da shi sai na ga mun yi magana sai ya kama gemuna ai min yanzu sai sai kama gemu da tunda aka yi daya biyu sai naga kamar raina zai baci kuma duk da ta girme ni kuma sai yake cewa ya hakuri na san ɗabi'ar ku yace amma mu karshen girmamawa kenan da zaka nuna wa mutum in kana so ka girmama mutum ka karrama shi to ka shafa gemunsa to cikin a zahiriya wani lokacin shine a kama hannun mutum a sumbata to wannan alama ce ta girmamawa da karramawa shi durƙuso da risnawa gaskiya musulunci yayi fada da shi da haka mu cire shi a cikin tsarin cewa lalle sai an girmama mutum wannan kuma har cikin da'irar ɗaliban ilimi da ahlus sunna da komai za ka ga mutum yana ganin sai kamar ya durƙusa ɗin ke ganin kamar mutuntawa ce da ladabi duk abin da ya saba karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ladabi a cikin shi ba a kirga shi cikin ladabi kuma baya amfani a duniya baya amfani a lahira kuma zai iya cutarwa gaskiya ga rayuwar musulmi wallahu ta'ala alam Allah ya bamu dacewa eh an yi ta fada da yin izala akan rashin irin wannan abun tun da to amma da yake duk an manta farkon tafiyar an manta akan me aka gina ta an gina ta ne akan dukkanin ayyukan da'a kwato kamna Allah ne babu wanda ake matarayya a ciki lisnawa da durkusawa wannan haƙi ne na Allah madaukakin sarki ba wanda ake ma to amma tafiya ce ta kwashi kowa da kowa kuma kowa da kowa ya zubar da karatu ba a tunawa menene karatun me ya dace da daidai sai abin da ya dace da ɗabi'a da al'ada shi yake Allah ba mu ikon kiyayewa da gyarawa to da ya sumbanci hannun nashi fa qala lahu an sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce da shi amma inna fika la khuluqaini tabbas kana da halaye guda biyu yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu Allah da manzon shi suna son su qala jablan jubiltu alaihi halitta ce Allah ya halicen da shi ne jibilla aw khuliqa ma'i ko kuma hali ne tare da ni da natsinta daga baya kamar hadisin farko qala la kai ce bal jabalan jubilta alaihi hali ne Allah ya gina ka akan sa wanda baya rushewa baya zaizayewa qala sai ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala ma yuhibbu Allah wa rasuluhu amma dai malam ya ce a hadisin da'ifi ne saboda mazidata la'abdi malamai suka ce ba su san tarihin sa ba ba su san ta inda ya bullo ba wallahu ta'ala a'lam babul baghi na 267 kenan babin da yake magana akan ta'addanci shiga haƙƙin wani shiga gonar wani cutar da wani me matsayin sa cikin addinin musulunci eh ita wannan albaghiyu shine kashi zarafin wani ko haƙƙin wani ne ka take ko ka musgunawa wani ko ka bata shi ko irin abin da 'yan siyasa suke wannan ya jefu wannan wannan ya jefu wannan ta'addanci ne ko a siyasar musulunci an samu irin wannan wanda ya taka masa birki shine Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu lokacin da ya karɓi mulki na ji na taɓa faɗa a cikin karatu hudu ba ta farko da yayi karhenta da yadda sai ta inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah ya hana wani ya sa'al farmar wani ya hana wani daga cikin haƙƙin wani ya hana wani ya uzura ma wani Allah baya san albaghi za mu ji menene hadisan babin suka kunsa shi albaghi kuma kamar da na faɗa Qur'ani ya zo da kalmar albaghi a cikin gurare da yawa ko wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bagiyan bainahum yahudawa ba su ki karbar addinin musulunci ba ba su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai a bayan dalili da hujja ta zo musu karara me yasa bagiyan dan ta'addanci ta'addanci anan shine take haƙi kuma na Allah madaukakin sarki da kin karbar gaskiya yasa suka tsallaka ba su karba mannancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka karɓi haƙƙin mutum ka yi musu ka ƙi karɓa shi ma albagayu ne kamar hukuncin annabi dawud ko bakin annabi dawud lokacin da suka tsallaka mai yana cikin mu'irabi fa fazi'a minhu qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil qist wa la tushfit ina kalmar muhallin shani ne khasmani masu ƙara ne guda biyu bagha ba'duna ala ba'dhi ay ta'adda ba'duna ala ba'dhin ɗayanmu ya wa ɗayanmu ta'addanci ya shiga haƙinsa menene da haƙa ta'addanci wannan yana da tinkiya 99 ne ina da tinkiya kwaya ɗaya yace kuma in bashi ɗayan ya cike ta ɗari wa azzani fil khitabi kuma ya daman da magiya da lalama da surutu dan Allah ka bani ba na so in gidi ka taimaka ko nawa ne zan baka Osmani baga ba'duna ala ba'din ko wannan ita ce al'ada masu kuɗi a da da ƙarshen kuɗi a da shi ne dukiyar tumaki da awaki da shanu ko yanzu ƙarshen gibi fantama fantaman gidaje ko da motoci na yanzu na da gida 100 by 100 100 by 100 ko zai iya cewa kan matsa ya ƙara matsawa ko kan matsa ya ƙara matsawa kenan ko wa azzani fil kisa fa qala akfilniha wa azzani fil kisa ƙara matsawa dan bani ni kuma in ƙara wasa shi kai kuma koma bayan gari kan gari yazo ya tadda ka ko ai wanda ita ce su kuma irin nasu abin da yake tafiya wallahu ta'ala alam almuhim dai takura wani da uzura mashi yana cikin kalmar albaghayu to me girman haƙin sai ta haddasa na abu nu'aymin قال حدثنا فطر عن أبي يحيى قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس قال لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي yace inda dutse duk girmansa baga ala jabalin zai yi ta'addanci ga wani dutsen ma'ana wani dutsen ya danna haƙƙin wani ko ya matso ya makure wajen zama la dukkan baghi ibn abbas yace da he an dagargaje mai ta'addanci din saboda girman laifin sa duk yadda kage girman sa da komai to Allah ya matsa shi sai da zai zaman to kura gari a dagata wannan haka Allah ya bada hukuncin zalunci hatta a cikin dabbobi yasa aka samu har a ranar gobe alkiyama ta'addancin dabbobi Allah ba zai yafe ba ga ta dai ka kama kayanka an yi layya Allah ya karba amma Allah ba zai kyale ba in aka tashi alkiyama sai an tattaro su hatta ya tassa min shatin dalma min alqarna har sai an yi kisasi daga tunkiyar da batta kaho daga mai kahon rannan muna cin abinci ta duke ni Allah sai ke ma rama a hada ta ita ma ta duba daidai inda ta doka din ta doka har sai an tsara mai haƙi babu da haka duk akuya mai tunguzo tana da bala'i a ranar gobe alkiyama duka sai an rama an gama an gama sai Allah ya nike su su komo turbaya shine lokacin da kafir zai ce ya laita ni kuntu turaba to kaga zalunci har a cikin dabbobi Allah madaukakin sarki baya kyade shi ba cikin dabbobi hatta cikin jamadat objects abubuwan da ba su da rai ba su da motsi a ganin mu kenan to su ma Allah madaukakin sarki bai kyale su ba wata bihiyar in ta matse wata ta murde ta ta makure ta ana gani ko ta lauye ta ta lauye ta tana ji tana gani haka za ta mutu to Allah ya yi kisasi ya yi ramuwa a tsakanin su wani abin ya kama ya matse wani wani ya huda wani duk sai Allah madaukakin sarki ya yi kisasi to idan dan adam yana zaune an gaya mai za a yi tsakanin dutse da dutse a nike a yi tsakanin dabba da dabba ta rama ya kuma dan adam zai dauka din nauyin al'umma da zalunci da zai musu zai sha a ranar gobe alkiyama saboda malamai sun maka fiddawo eh abin da suka dauka kenan ko idan duk abin da ka tabar gaza za a ba alaramomi kuɗi inda da dare ne kafin ka kwana su kwana suna takara alqur'ani fiddawo za su karɓan sarka a gun Allah su da kansu suna da yaƙini kafin ka fara kana cikin matsala kan ka fara aka suke hina imanin aikan safara tabbas kana cikin matsala amma za mu ma fidda'u ma'ana za mu roƙi Allah ya bada fansar ka za mu karɓo ta to lokacin da suka karatu suka ce fatiya fatiya ina arrangement din ina agreement din yake ina sa hannu daga bangarorin tabbas an karba an yafe ba matsala so daga duk abin da ba sunna ta tanadar shi ba akwai barna a cikin wannan al'amari din iya zaman ka lafiya ka je lahira ba ka da haƙƙin kowa ya sa Umar ɗan Khattabi ya san menene shugabanci ya san menene taka haƙƙin wani da aka zo masa yana rahin lafiyar rasuwa wani sahabi yake ce masa kama Allah godiya kai ne manzon Allah ya ce kaza kaza kaza akanta hatta yahudawa suka ba da shaida hakamta wa adalta falimta kayi hukunci kayi adalci shi yasa kake iya zuwa bayan gari a gindin bishiya ka yi bacci baka jin tsoron kwaro ko tsuntsu ko dan adam zai cutar da kai tun daga uwa duniya ta ina sarkin musulmi yake wanda ya fara cin karo da shi a bayan gari yana birgima a daidai a gindin bishiya ya tsaya suka gaisa yake cewa so yake shiga garin madina yana neman umar dan khattabi ya ce masa ni ne umar dan khattabi ya ce sarkin musulmi da yake mulkin duniya ya ce ni ne umar ɗan khattabi ɗin shi ke da tun daga nan ya gamsu ya ce wallahi hakamta wa adalta ka yi hukunci ko ka yi mulki wa adalta ka yi adalci fanimta yasa kake iya bacci a dawa yau ina ji idan na sa ko naira nawa inda na mallake ta duk wani gwamna da yake ji yana da adalci ya fita kilomita goma daga gamma house ya kwana hidaya na? a kawusula abin da sai ne mai da matsalar araba araba kawusula tun lokacin obasanjo na? abe kamata a da shi kawusula ba tun obasanjo aka da na yin kawusuloli yanzu gaskiya bahi ma kaɗai ya yi su ko da mera da ke su bai a kyale su da bayan su to shi da aka gaya masa ɗin cewa faga duk abin da ka yi kayi hukunci kayi adalci ɗin sai ce na rintse da Allah ina buri idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi alkiyama ta kasance lali wala alayya a yi daidai da daidai ni ban samu komai ba ba a biyo ni komai ba ya ce na rantse da Allah iya burin da nake da akwai kina akan shugabanci wallahi wannan tunanin kwata-kwata baya cikin zakatan shugabanni duk masu kamun kafa sai sun zama su ne kaza ko su ne kaza ko a kaza ko kaza ko kaza yawa wallahi ba bukata suke ba a basu don su yi adalci bukata suke don a ba su sai fantama fantaman motoci fantama fantaman gidaje su rena wanda suka rena su suma su rama irin abin da aka yi musu zo kofar gidan mutane su yi boris a jiniya galibi abin da suke da bukata kenan ba sa tunanin idan Allah ya tashi alkiyama ya za'a kuma mutane ba su daukan izina duk yadda kai zaluncin nan in dai Allah ya ba ta tsawon kwana sai ka dawo kamar yadda kake kama bada'ana awwala khalqin nu'id ka saci duk abin da za ka sata ka tare duk abin da za ka tara ka kai duk ƙasar da za ka kai sannu a hankali za ka riƙa karɓowa yasa aka ce wani dillali yana sayan takardu yana sayan kulotai ana ta tarawa na ubangidansa da ka amma ba kuna sayan kulotai ce ko mu za mu sai da su kuma shi ne gaskiyar abu ai ta ba su suna ta saya ana tarawa kuma a hankali da ake ba su takardun har suna zuwa suna saidawa so idan mutum yana da hankali yana da tunani kar ya yi zalunci ko ya samu dama la tazliman ahadan idza kunta muqtadira kar ka zalunci kowa idan ma ka samu iko in ka samu azamar ikon kai zalunci tanamu aynaka wal mazlumu muntabihu yad'u alayka wa aynullahi lan tanami yace shi wanda ka zalunta idan sa biyu kuma Allah bai bace wanda ka zalunta in ya juya juya ce Allah ya isa in ya juya juya ce Allah yana gani da zarar yayi Allah ya isa malamai suka ce ko hadisi ya tabbatar ba abin da zai mata hijabi sai ta jingina da al'arshin Allah madaukakin sarki in ta je Allah ya ce wallahi la ansurannaka walau ba'da hili na rantse da Allah sai na baka fansa sai na rama ma koda bayan tsawon lokaci wannan ba shine abin da yake faruwa a bayan kowane zalunci in dai ka yi an faɗa za ta je ga Allah kuma Allah zai ce zai rama da haka sai da amfani a yi zalunci ko an samu dama haddasana muhammad ibn salam ala akhbarana isma'ilu ibn ja'far an muhammad ibn amr an abi salamata an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace ihtajjatin nar wal janna an kafa hujja tsakanin wuta da aljanna faqalatin nar wuta tana so ta nuna ita ce babba ta ce yudkhilu ne almutakabbiruna walmutajabbirun ne masu girman kai dabbarai su ne suke higata su waye masu girman kai waɗanda ba sa son gaskiya masu rena mutane duk wanda ya rena mutane bai karɓar gaskiya wannan mutumin shine mutakabbiri sai ya shiga wutar jahannama walmutajabbirun almutajabbirun sune masu tirsasa mutane akan ra'ayi duk wanda ya tirsasa mutum akan ra'ayinsa wannan suka ce shine mutajabbiri wasu malaman kuma suka ce mutum baya zama mutajabbiri har sai idan ya kai ga wa mutum rauni ko kashe mutum rauni akan ra'ayinsa to wannan shine yake zama mutajabbiri da haka shugaba ya tirsasa al'umma akan ra'ayinsa to in ka tirsasa mutane akan ka karɓi ra'ayinka kawa ɗaya rauni ka shiga cikin jambarai ka kashe ɗaya ka shiga cikin jambarai abu sa faɗin waɗansu muta a wurin sa faɗin waɗansu malamai ɗin ya sa annabi musa lokacin da yake tafiya a cikin birnin misra ai an samu takaddama tsakanin fadawan fir'auna da ɗan ƙabila annabi musa ɗin da haka dai kai agaji ya maru wannan mutumin sai faɗi ya mutu washe gari ya sake dawowa sai aka sake mimita rikici da wannan mutumin da ya ce maka jiya ذاك ده يكي هنو فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض abinda kake so kawai ka zama to aljabbar mai tirsasa mutane akan ra'ayi duk wanda ya maka doke duk wanda ya maka tashi domin kuma yanzu shine abinda yawancin masu mulkin suke tutiya da shi masu takalman ƙarfi duwanda ya ce mai takalmin karfe ne almutajabbiru kenan eh yana cikin aljabbarai ka yadda da kai da kowa daidai da daidai kake ku zube a daidai kawai in an dauka an dauka in ba dauka ba shikenan kowa ta saka fishe shi amma ka ce dole sai an zo inda kake sai ka karya kowa in yan kasuwa ne ka karya su in yan siyasa ne ka karya su in masu kuɗi ne ka karya su kowa a ce wata ya dawo karkashin ka wannan shine mutajabbir sai wuta ta ce to irin waɗannan su ne suke shiga ta wa qalatil janna aljanna ta ce la yadkhuluni ko la yadkhuluni illa du'afa'ul masakin ba mai shiga na ne ko sai miskinai masu rauni waɗanda ake ganin ba kowa bane ya ayyuhan nasu ko eh ko ya ayyuhal ladina amanu eh ɗan dangin da ya ayyuha din to irin su dai su ne masu shiga cikin aljanna gama garin mutane guda da aljanna ta ce ni irin su su ne masu shiga cikina faƙala linnari sai Allah ya ce da wuta an ti azabi ke kam ai azaba ta ce an taƙimu biki mimman shi'it ina ɗaukan fansa da ke ne daga wanda na so da aka ke alfaharin da za ki yi shi ne ba abun alfahari ba ne ke na ajiye ki ne azaba don in ɗauki fansa in yi intiƙami in yi horo ga waɗanda na so cikin bayina wa ƙarar janna an te rahmati ke ku jin ƙaina ce arhamu biki mai shi ina tausayawa ga ke da ke ga wanda na so da haka menene na jin kafa hujja ni ce babba ba ni ce babba ba duk babu wannan kowa Allah ya ajiye shi ne iya matsayinsa wanda ya sake sake kwatanta ma duk inda ka san ka cikin aminta al'umma to ba zaɓin ka bane ba tsarin ka bane Allah ya ajiye ka kamar yadda ya so ya san ka in abun godiya ne kamar godiya in abun hakuri ne ka dau hakuri حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الحولاني عن أبي علي الجبائي عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salasatun la yus'alu anhum mutane uku kar a tambayi kowa a kansu ba magana duk wanda ya faɗo cikin su kar ma ka tambaya wai Allah ya ji danka ko bai ji dan shi ba ya tsallake ko bai gallake ba ya gama lafiya ko bai gama lafiya ba ko dan gidan waye yana da matsala inda ya faɗo cikin uku wannan Allah ka saba ma cikinsu kuma Allah ka shigar da mu cikinsu na farkonsu ya ce rajulun farakal jama'a wa asa imamahu fa mata asiyan shine mutumin da ya bangare wa jama'a wa asa imamahu ya saba wa shugaban shi fa mata asiyan ya mutu kuma yana mai sabo duk wanda ya ga cewa al'ummar musulmi ba su iya ba kowa akan kuskure yake shi ne a kan daidai ya ɓangare ya koma gefe ɗaya wannan in ya mutu karku tambaya ya labarin da yake dole ne mutane ya zamanto suna da shugabanci da haka yadda ake zaune kuna da shugabanci da tsari ka kalli duk al'ummar musulmi ka ce kowa bai iya ba ku ware ku koma gefe kamar yadda kawarijawa suka yi kamar yadda waɗansu ƙungiyoyi suke a yanzu kowa bai iya ba shugabanni ba su iya ba malamai ba su iya ba kowa bai iya ba sun koma gefe wasu suna yaƙi wasu suna kisan mutane babu dalili irin waɗannan mutanen kar a tambaya ina makomarsu suke rajulun farakal jama'a wa asa imamahu famata asiyan ya mutu yana mai cikin wannan zulubin bai tuba ba wannan kar a tambaya akan labarin shi fala tas'al anhu manzo Allah ya karka yi tambaya an gama kawai inda ya mutu an gama kawai shikenan ajababin arife wa amatun aw abdun da kuma baiwa ko bawa wanda aka ciyo shi a yaki aka ce kana karkashin mallakar wani sannan wannan bawan ko baiwar abiqa min sayyidihi ya guje ma ubangidansu bayan ya je ya zuba kuɗi ya siyo shi ya ajiye shi a gidansa kawai wata rana ya fara gari baya nan ya guje to wannan mutumin in ya mutu dan wuta ne Allah ko ne shi zai ba zai tsira ba shi yasa malamai da suke magana lokacin bautar irin wannan bawan a lokacin da yake gudu ko kasar ba a yadda yayi ba in yayi ma Allah ba zai karba ba saboda cikin sabo yake da haka duk wanda Allah ya jarrabe shi ya fado a kangin bauta yayi hakuri ya sauke nauyin ubangidansa ya sauke nauyin Allah madaukakin sarki sai Allah ba shi lada kifi biyu sunan da manzo Allah ya ce a ranar gobe alkiyama ladan su kifi biyu ne ta uku yanzu maza muka samu na farko namiji ko ta biyu za ta iya zama namiji ko mace ta uku ko na uku ta uku mace ce ba namiji a ciki ko wamra'atun da wata mata ghaba zawjuha mijinta ya bar gida yayi tafiya ko baya nan ko ya je office ko yayi bulaguro ko ya je gona ko ya tafi gurin sana'a ko ya tafi fakkaren shi zaba zawjuha wa kafaha ma'unatar duniya kuma ya wadatar da ita dan hasafin abin duniya abinda za ta bukata ya aji ya kawo ruwa ya kawo cefane ya kawo kayan miya duk abin da ake da bukata a gidan ya ajiye shi kuma ya je gona fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu a bayan bayanin fatabarrajat sai ta yi tabarruji tabarruji shine a ga wani bangare na jikinta wala tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula kar ku yi tabarruji me tabarruji shine mace ta yi shiga abin da ke tsakanin makogwaranta da wuyanta a gani wannan ne tabarruci yanzu ya dawo da salo daban-daban wata za ga ta higar da komai da komai sai ta sa gyale lokacin da ta zo gurin mutane ta daga kamar za ta gyara za ga da wuyanta zuwa nan duk ana gani wasu kuma yan mata idan suka sa zuleka sai a nada angelan ayi kamar dan kwana da sai a nada sai a kafada za ga dan gefen wuyan ana gano gefen wannan wuyan wannan duk tabarruci ne wata kuma za a yanka wayar rigar a sai ta kawo hijabi mai hare-hare kana ganin sacin bayanta wannan duk tabarruji ne mai muni matar da take da miji ya tafi gona ko gurin aiki ko gurin sana'a ko dai ta fito a ganta ko ta ba da dama wani zo gidan ya ga wani bangare na jikin ta hine tabarruji fa tabarrajat wa tamarrajat tamarrajat shine ta yi cakuɗaɗɗeniya da waɗansu mutanen kamar da Allah ke cewa marajal baharaini dal safiya mijinta yana fita musamman masu gidan lungu a ko ina ne sai da Allah ya gyara wannan ya taka kat kat kat kat kat dama sha ɗaya ne ko sha biyu sun san kowa ya fita ba wanda zai dafe bayan sallar azhar sai uwar dabba ta zo ta himkuɗe tabarwa duk a zo a tare inda za ka zo ka ajiye rufo da a tara abin da ake mala'iku ma ya su ɗora hannu a eh inda a zamanin da ana sakko waɗansu abubuwa ne daga sama wallahi a wannan zaman kada sai a sakko so duk matar da mijinta ya bar gida ta fitar da wani bangare na jikinta ko musamman matan lungu gani ba suke sa gyala kamar ba umarnin Allah madaukakin sarki ba inda zaka shiga lungu ko da rana ko da daddare zaka ga da fita kawai kaka kaka kaka haka zaka shiga su kamar barayi daga daga wannan gidan su tsallaka nan su kawai gani suke wai sa hijabi a lungu ba dole bane sai suke kamar a cikin tsakiyar gidan su suke wannan kuma haramun ne mijinki baya gida in nan ba zai baki ba mai zuciya ne in kuma zai baki da ke da shi duk kayan wutar jahannama ne Allah ya tsare mu la yadkhulu jannata man kana ba warke da suna la yadkhulu jannata da yus a da yus mutumin da yake bai da kishi akan matarsa za ta fita yadda take so ta dawo gida da take so wannan mutumin banza ne aljanna babu banza a cikinsa so duk mutumin da bai da kishi akan matarsa in dai har matarka ba ta sai ba ka biye kishi kana da tsanani kana da bala'ala ta fara faɗa shi ne alamar ana wanke ka ba kai wata kilka iya har tsallake ko ba ka tsallake ba amma matarka ta ce a Allah sarki wannan hiwala ba ruwansa kana da matsala eh kana da matsala dole matarka ta ce akwai matsala saboda me Allah ta yi ku an kusakum wa ahlikum nara ita kalmar daga karanta ma zaka duk kamar wata jayi ake ku yi wallahi kamar birkin mota haka zaka yi wa matarka na sha faɗa duk wata mata da take duniya in zaka saka mata linzami ba inda za a jira a wutar jahannama kowace mata ce babu ko ɗaya da akwai wanda za ta tsallake Allah ba zai ce ba ku an kusakum wa ahlikum nara sai dai ce ku an kusa kumnawa saboda haka ɗa zai iya kwatar kan shi mace za ta iya kwatar kan shi miji za ta iya kwatar amma da yaro da mace sai dai ka ɗora su akan hanyar aljanna to don haka in dai matar ka diya da take so haka za ta yi akwai matsala in mace mijinta baya gida za ta bari a gano ɓangare na jikinta saboda tana lungu ko mijinta in baya nan shi kenan kowa ya mai da gidanta gidan hira wata idan ta tabbatar mijinta ya yi tafiya ba zai da ba sai bayan wata uku ko wata ɗaya ga har 'yan samari take a shiga gidanta ake hira wasu in ana samun 'yan budare ya ga a gidanta za a tattara wannan da saurayinta sai ta zo gidan wannan ma da saurayinta ta zo gidan wannan suna wannan gurin wannan suna nan gurin wannan sun rabu a nan ita ma gefe da wasu mutum biyu ko uku sa ta a gaba ana hira ko mata aure ce to duk mata auren da mijinta baya nan ya wadatar da ita abin da take bukata fa tabarrajat ta yi tabarruji ake ganin wani ɓangare na jikinta wata marrajar ta yi cakuɗaɗɗeniya ta yi takwaɗaɗɗe ne ya ta zauna da mutanen da bai dace ta zauna da su ba mutanen da bai kamata su zo inda suke ba ta ba da dama suka zo inda suke wannan matar idan ta rasu kar ma ka ɓata lokacin Allah ya ji ta yi a banza ne kar ma ka ɓata lokaci idan kana gona kana cira kawai ka ci gaba kar ka ɓata lokaci mai ka zo sallah ka ci gaba kawai cira ka tafi amfani akan mata sallah in ma kun haɗu kun yi sallah Allah sarki wallahi tana da kirki wala da almajiri ya bara za ka ga ta bayi shi ne abin da bahawi yake faɗa shi ya ɗauka wa wannan fadar ta hina zai fi za Allah baka aljanna to kariya ce ba za a baka ba wallahi in dai baka je lahira da imani ba tan tagariya duk abin da mutane za su faɗa Allah ba zai maka amfani ba amma kana da cikakken imani mutane suka baka kyakkyawar shaida wannan kyakkyawar bishara ta insha Allah ta'ala amma tsakaninka da Allah akwai laifin da ba a yafewa duk yaban da za a ma dukar yafe ba abin da zai maka Allah sarki wallahi akwai zumunci ai duk abin da za a yi wallahi da a gani akan gaba duk akan gaban ta banza ce in dai babu kyakkyawan imani babu yaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai matar fatabarrajar wa tamarrajar ba'dahu waɗannan kar a tambaya in sun mutu abin ba da kyau Allah ka saba masu cikin su wa salafatun yace akwai waɗansu ukun ba a kare ba kenan ko eh Allah ka raba mu da bala'i wa salafatun la yusalu anhum mutane uku ba a tambaya akan su su ma idan sun mutu rajulun naza Allah rida'ahu mutumin da ya yi jayayya ga Allah maɗaukakin sarki a kan mayafin Allah. Allah yana ja yana ja, yana sakamin yana nema ina su. Don an mutu kuma ina zai samu fakewa. Dama mafakar Allah ne yake bada ta. Matsayarar Allah ne yake bada ta, ko kuma kai shi ne abokin jayayyarka. Kuma an ka mutu ya za a yi, kai naka ƙarfin ya ƙare, ina za a yi ba ƙarfin Allah bai taɓa ƙarewa ba. To wannan mutumin idan ya mutu, aka ce karka tambaya dangane da wannan mutumin rajulun naza Allah ridaahu mutumin da yawa Allah madaukakin sarki jayayya akan mayafin Allah ina ji mun wuce a hadisi ko Allah yana cewa al-kibriya ridai wal azmatu izari ko ji da kai da isa nuna girma da kafaita yace ɗayan su mayafina ne ɗayan ku abin kwarjin ne siffa ce lazima a jikin Ubangiji Allah bai taɓa ruwa ba ba girma da isa. To duk wanda yake ji ya isa yana da girma kuma haka ya rayu haka ya mutu yana mai jin girma da isa. Wannan mutumin in ya mutu aka ce karku tambaya makomarsa ba ta da kyau. Allah ya saba cikin su. Da haka idan kana ji kana da girman kai ko da ƙwayar zarra ce tabbas sai an kona ka ba a shiga aljanna da girman kai. inda masu girman kai ke wuta ce hili amfanin musun baya ya da kula ne almutakabbiruna walmutajabbiruna da haka in kana da ƙwayar zarra sai an ƙone hisannan za ka samu shiga gidan aljanna ya ce fa ina rida a hulkibariya domin kwa mayafin ubangiji shine ji da isa wa izarahu izzahu izzarsa buwayen shi wannan hine izari na ubangiji ma'ana siffa ce lazima yadda ɗan adam baya rabuwa da tufafi haka Allah baya rabuwa da girma da isa da kasaita to wannan na farkon in ya mutu karku tambaya dangane da shi nabiyu yace wa rajulun shakka fi amrillahi da mutumin da ya shakku akan al'amarin Allah sai wannan abin ayyana hannun Allah sai to ko sai yi eh a dangana abu zuwa ga Allah ta ji zuciyarka ba ta karɓa ba ai yadda ƙasar nan ta lalace kai wannan fa ba za ta gyaru ba da ai Allah ba abin da ya gare sai ka ai mala ai al'amarin ba sai da kago nan nan muka kamar Allah ma fa yayi da gaske ko to duk mutumin da ya shakku cikin al'amarin Allah kamar da wasu mutane suke dauka shi yasa karatun al'adabul mufrad ina ganin kamar dole ne mutum ya yi shi kan yabar duniya wala haka nake kallon littafin duk gaba in aka zo sai kaga akwai gunda ya kamata a ce an ja maka kunne ka ja wa kanka da kanka kunne a kanta da haka sai yake cewa to duk mutumin da ya shauku cikin al'amarin Allah madaukakin sarki wannan mutumin shi ma Allah ba zai kar a tambaya dangane da al'amarin shi al'amarin sa ba shi da kyau wal qulub min rahmatillah da fidda tsammani daga rahamar Allah ce to mutan ai kwanci su ɗin banda ne ce su kan ai sun yi taɓargaza sun yi ɓarna ai Allah ma ba zai yafe ba in an yi magana ce to mu dai kawai mun san baki ma ci da anan ɗin amma dai lahira ba ta da to da kuma ɗaya yaren da mutane suke faɗa da kunyar duniya gara ta lahira ku e shi da ya ji kunya a duniya ya yadda abin da zai aikata laifi ne kuma Allah zai kunyata shi a lahira kuma duk wanda Allah ya kunyata a lahira Allah zai kona shi to duk wanda yake wa kansa wannan da kunyar duniya gara ta lahira wannan mutumin tabbas ya fidda tsammani daga rahmar Allah shi ma kar a tambaya in ya mutu zai ji kunyar kuma babu shi babu aljannar Allah madaukakin sarki Allah ya sa ba ma cikin su to ga hadisi daya ya ambaci mutane guda uku sau biyu menene hikimar da yasa bai ce ba mutane shida sittatul la tasal anhu ko la yusalu anhu me yasa ba ce ba shida karka yi tambaya akan sa sai aka ware wannan ukun daban aka ware wannan ukun daban na shidan aiko ne ma daban ne amma ukun sun yi tarayya ukun ma sun yi tarayya an ƙara baka wani hasken ai mutanen shi da kowane laifin ba iri ɗaya ba ne amma ukun farko sun yi tarayya a wani gurin ukun na biyu sun yi tarayya a wani gurin shi yasa ya ware ya ce salafatun ya gama jawabinsu na biyu ma ce salafatun ya kare jawabinsu wa alaikum assalam alhamdulillah wancan ukun na farko laifin wani aka yi ma ko da akwai haƙƙin Allah madaukakin sarki a ciki laifi na farko shine fita daga cikin al'umar musulmi ka koma gefe ka kalle su cewa ba su iya ba duk al'umar musulmi ka zalunce su ka musu ta'addanci wani zonin laifin al'umar musulmi ka yi wa ko da kuma akwai laifin Allah maɗaukacin sarki a ciki mutum ya cike kuɗinsa ya je ya sayo bawa a kasuwa don ya taya shi aiki a gona sai ya gudu ai laifin wani zonin wani kawa mutum ya je ya ba da sadaki ya auro mace ya kawo ta gida ya aji ya rinka mata tefane an yi albahi ga gahi yana zarga-zarga da hinkafa da taliya da makaroni da fulawa da wane ne a bayan babur duk inda ake ba da bahi da sunan shi saboda ya mutunta kansa ya mutunta iyalin shi ita kuma ba ta da aiki sai zirga-zirga gidan mutane sai tabarrujanci sai san nuna kwalliya da ado ga mazajen da ba nata ba yanzu wannan laifin ya shafi wani ko bai shafi wani ba ya shafi wani ko to kaga wannan laifin shi ma ta'addanci ne ya tsallaka zuwa ga wani to irin laifin da ya tsallaka zuwa ga wani shi yasa aka haɗe waɗannan guda uku to laifin da ya tsallaka zuwa ga wani shine ne na a laifin da ya tsallaka zuwa ga wani na shi ne ta'addanci me ta'addanci laifi ya bar kanka ya je zuwa ga wani laifin ya shafi wani ahina ake kira ta'addanci ko shine kuma imam jamalu bakari ya masa dai babi da suna mai al-baghyu baghyu shine kai laifin da zai shafi wani to kaga daga cikin sharrin al-baghyu sharrin ta'addanci in mutum ya mutu yana wasu nau'ikan na ta'addanci ko hisabi babu akan sa dan wuta ne shi da garantin takardarsa yake tafiya banda shi a screening Allah ka saba mu sauran ukun na ƙarshe duka laifin su ya shafi Allah madaukakin sarki za ga kenan kamar cikin haƙƙin Allah aka shiga yasa aka ware waɗannan daban aka ware waɗannan daban حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكر ابن عبد العزيز عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء ila yawmil qiyama kowane zunubi duk laifi yu'akhiru Allahu minha ma sha'a Allah yana jinkirtawa daga wannan laifin a gwargwadon abin da ya so ma sha'a duk laifin da zaka wa Allah madaukakin sarki zai duba sakamakon laifin ya jinkirta shi ila yawmil qiyama wani laifin har zuwa ranar alkiyama Allah ba zai magana akan shi ba nan duk wani wanda yake zaune inda zaka daga shi dakatar da babu kashi a gindin shi babu ko mutum kwaya ɗaya tak in ka ɗauki annabawa duk wanda ka ɗaga yana zaune ne akan laifin shi da haka to wasu laifukan da ake kuma ba a taba sani mutum yana yi ba Allah ya rufa maka asiri to waɗannan laifukan da kake Allah ya rufa asiri ya kauda kai akan su wani laifin har a tashi alkiyama Allah ba zai taba daga shi ba wani laifin ma idan an tashi alkiyama an zazzaga aikin za a nuna ma Allah ya ce to ga waɗannan ya ce Allah na san da su kuma ga su sun yi yawa ya kake gani sai Allah ai babu abin tona-tona kawai na san na yi su kuma aiki ya riga ya ɓaci Allah ce to irin waɗannan irin waɗannan ne na rufa ma asiri a kansu a duniya a yau ma zan rufa ba wanda zai san an aikata in aka zare aka ware su ba sai ka ga alkhairin da ya saura zai iya rinjayar munana ayyukan da babu da haka to Allah yana jinkirta su zunuban har a je alkiyama Allah yana kauda kai a kansu illal baghya laifin da Allah baya kyalewa shine na ta'addanci in dai mutun yayi laifi ya tsallaka ya shiga haƙƙin wani to Allah bai fiye kyale wannan haƙƙin ba kuma ku duba da kyau ku gani in an yi wani shugaba azzalimi a ma'aikata kowa yayi kuka da shi kuna nan kuna kallo sai kun ga Allah ya wulakanta shi a gaban ku ya da abin tausayi idan an samu wata azzalimar kihiya ta cutar da kishiyoyinta irin da muka bada labari a hudu ba ko wacce take ganin a kanta ma Allah ya kwana ya wuni kuma har alfahari take da shi tana faɗa to irin wannan za ga tun kan aje lahira sai Allah ya wulakanta ta ya tona mata asiri irin matan da suke ganin sai sun zama super power power brokers sai abin da suka ce za a yi a gidan Allah zai ara musu rana a yi ana nan ana yi wata rana hai sun zo cewa kara in suka umarni ba zai daga ba wallahi Allah ne tun a duniya in dai akwai albagayu Allah madaukakin sarki baya kana irin nan ne tun a duniya sai an yi hisabin shi wata baiwar Allah da mun taba jin wani malami ya bada labarin ta ita dai da ta zo a duniya ba ta iya fitowa cikin haske dole sai an sa ta a ɗaki mai duhu kuma sai an kawo barguna an lullube ta sannan ake iya jin ta yi shuru haka take cikin azaba da bala'i ‘ya'yanta kaɗai su ma sun yi da bala'i suke iya shiga inda take ana buɗe ƙofar ɗaki in haske ya shiga sai ihu da kuka da bala'i kan dai ta mutu ɗaya daga cikin ‘ya'yan yana kuka yana cewa ta gaya musu mai ta aikata yake ta kaka so ka ji labari ɗan da ya takura ta ce to dai na farko ‘ya'yanka da suka mutu dinni na kai su gurin boka aka hallaka su da ɗanka na farko da ɗanka na biyu da suka ɓata dinni na ɗauke su na kai su wajen boka a matsayin sakar kwai a kashe a yi tsafi kace dinni na yi mahaifinku mana uba mijinta kenan ko ni na yi kutukutan da aka hallaka shi saboda mallakar duniya take so ta ta gama samun abin da take so yanzu mijin ne ba ta son gani tana so ta mori duniya ta sa aka yi kaza ta ce da kaza da kaza da kaza ni na aikata ta ce kuma sau da yawa idan ban kwan a gida ba na kwanne a makabarta ga irin abin da nake aikata ta ce daga jikina ka gani duk kuma sun san abin da suke ciki ana daga jikinta tsutsa ce a jikinta take cin tadaranta babu wani guri da muka bana mugunya ba ta fita babu tsutsa a jikinta da haka in an daga wata jin tsutsar in sun ji hasken sai su kara irin cizon jikinta da ƙarfi a lulluɓa shi ne suke ganin kamar ta mutu ko tana duhu shi ne za su ɗan kwanta sai ce in na mutu ka roƙa min Allah maɗaukacin sarki ya yafe min duk da ina ganin laifina kamar Allah ba zai gafarta shi ba yanzu an sake da wajen alƙunu'un na rahmatin lahi ta gwana duka abin da ta aikata ta'addanci ne shiga haƙƙin wani ne ta kashe yaro ta sake kashe yaro ta kashe mijinta abin da take aikatawa a makabarta barna ne yanzu kuma ga ta tun a duniya Allah yana matsa bakinta tana ba da labarin abin da take aikatawa sau da ne za a ba da labarin kishiyoyin da suka yi tabara suka yi kaza suka cutar da kishiyoyinsu amma kan abar duniya mafi kankantar abin da Allah zai musu shine Allah ya ajiye ƴaƴansu gaban su wata sai ga ta mulki mijin yadda take su amma da ƙarshe a bata da ƴaƴanta mata gandara gandara guda uku ko guda hudu ko guda biyar kowa yake zuwa da an zo an fara yara sai kai sai bakka da labari ai ubansu wannan yaran kaza da kaza kaza da kaza sai mutum ya zare duk ta kare kira a waya da whatsapp da waya idan mutum ya noke ba zai kara dawowa saboda mai ta ga sakamakon abin da ta aikata tun a nan duniya da lissafin da muka bada duk na shugabanni duk mutum ya kari zaluncinsa da karhe sai ya dawo ya yi bakin talauci duk abin da za ka ɗauka sai Allah ya kama ka a nan duniya don haka iyaka al'amarin abin da ɗan adam zai raba kansa don haka Allah yana iya kau da kai akan komai amma ban da albagin laifin da ya shafi wani mafi kankanta shine a kashe ka dalilin wannan aikin wata sai ka samu rangwame wani ya je ya yi zaluncin ya yi ɓarnar ya yi kaza yana ƙoƙarin dawowa gida ya kawo zaluncin sai mota ta nike shi a yi mutuwar walaƙanci shi ma dai duk sakamakon aikin ne tun anan duniya Allah bai yafe ba don haka mutane su yi takatsantsan a kan abin da ake kira albagai wa yanha anil fahashai wal munkari wal baghi Allah bai san alfasha bayyana laifi da zancen laifi duk mai wanda sai Allah ya kunyata shi Allah baya son aikin da ya muni Allah baya son shiga haƙoƙin wasu wa uquqal walidai cikin haƙƙin da Allah baya yafewa shine akwai saba ma mahaifa bakanta wa mahaifa rai duk irin abin da kawa mahaifinka kai ma kana nan a duniya za a yi maka na ji ko a hudu wa mun bada labari ai ko mutumin da dan mahaifin kullun yana mai wa'azi kullun yana sabawa yana mai wa'azi yana yana ramawa har wata rana uban ya mai magana ya ɗauki hannu ya falla masa mari yana marinsa kawai waye suka zarto daga idanunsa kawai sai ya wuce aikin hajji yana zuwa aikin hajji ya yi dawafi ya ce to Allah ka ga irin ta'addancin da aka yi min da sabawa Allah ubangiji ina roƙonka ka shanya hannunsa uban bai tsaya bai mai addu'a in ya tsaya fa abun ya mai addu'a ta karɓo amma so yake Allah ya tsananta mashi yana addu'a Allah ya maɗe hannun nashi so saba wa mahaifi tun a duniya Allah madaukakin sarki baya yafe wani in ya mari ubansa yana nan a zaune ɗansa zai so ya mare shi in ya dunguri uban yana nan a zaune ɗan zai zo ya dungure shi ina ji na sha ba da labari mutumin da ya zo zai yanka mahaifin shi dan ya ɗaya suke zaune tsufa ya kama mahaifi ana nan matar ta ce wallahi komai na rayuwa Allah ya bamu abin da ya hana mu jin daɗin rayuwa ta ce wannan mahaifin naka duk da yanzu alhazai larabawa suna daukan wanda za su zo suke ruwa yana da hajji suna can gaba suna jin daɗi nan kuma takara ta je tana ta wanke in ya kai so ba su da lokacin su ta dafa masa abinci ta kai masa ko tsowa ta yi masa ta ce wallahi mun gaji kaɗai hana mu jin daɗin rayuwa da Allah ka yi kokari kawai mu rabu da shi ta khalas min mu rabu da shi kawai mu huta wata rana ya zo sa aka tsabtace uban aka gyara ya aka kimtsa ya sa mai sabbin kaya aka fesa turare kuma yana barna ya ɗauka za a fita yawon shan iska ne ya ga an ja mota fi kyau sai bayan gari kuma ya gabansa ya fara faɗo ya ce ina kake so in ce ina kake sa gabanka saboda yanzu abin ya fara dawo mashi sai ya ce uridu an asbahak so nake in yanka ya yi ta roƙonsa yana magiya ɗan bai ji ba saboda matar ta ba da umarni yadda suka je gindin bishiya ya sakko shi ko suka sakko shi suka ajiye zai yanka ya tabbatar yanka zai ba makawa sai ce in so kake ka yanka ni ba makawa fazbaha ni inda tilka sakhra ka yanka ni a gindin wancan dutsen in dai ba makawa sai ka yanka ni kai ni gindin wancan dutsen sai dan yake tambayar uban me hikimar kai ka gindin dutse da yanka ka a nan gurin sai ce li anni zabahtu abihi nak a can ne nema na yanka ubana da haka in ka kai ni can ka yanka aljaza'u min jinsil amal ya fashe da kuka ya ce walaka misluha ya ibni ya ce ina maka bushara kai ma wallahi sai an maka tunda shi ma uban sai wani uban aka ce an zo an samu wata rijiya tana da zurfi ga wahalar jan ruwa ga yaro saurayi shekara 18 ahirin yana tafkar tsoho yana jan ruwan yana takka masa bulala shi wani ne ya rubutu waye ya kowa saba ubansa a duniya ce shi wannan ya gani yana tafkarsa da igiya yana jan ruwa ya ce masa haɓa bawon Allah ba za ka ji tausayinsa ba ga tsufa ga furfura ga jan ruwa ga dukansa kana yi ya ce ka san waye ya ce a ya ce ubana ne ya ce haka shi ma yawa ubansa ni ne tarbiyyar da na samu haka shi ma ubansa yawa ubansa kaga san wa kansu da kansu mummunan gado Allah madaukakin sarki ya raba mu da wannan gado so idan aka samu sabawa mahaifi tun a duniya Allah yake ajiye irin sakamakon sabawa mahaifi wanda yake yayi kuskure ya saba an yi yana nan a raye akwai guntun gyara mutane su je su nemi maslaha su gyara da iyayensu wasu duk wannan jawabin suke suke ji kamar ana karatun ko jawabin NTA ne wannan ba NTA news bane ba eh wannan jawabi ne daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duniya ta shaida haka ba wanda ya saba uban sai gama da duniya lafiya kan wa huquqal walidain aw qati'atar rahimi ko kuma sabawa yanke zumunta mutun ya gudu ya bar ƴan uwan shi ana nan ana nan za a dawo da ƴan uwan nasa shi ya mutu kuma a wulakanci nawa ne suka falla suka tafi yawon duniya in rayuwar ta kare a ɗauko su a baro a amalanki a kawo su kofar gidan annin yan uwan wannan dai shi ne mai gudu gudun ya kare bayan kwana biyu kwana uku ya mutu kuma su tattara su je su binne wasu kuma daga nan garin za a ɗauka a kai su gun yan uwan gashi an kawo muku shi bayan sati biyu sati fata Allah rike ya mutu to irin wanda laifin Allah baya yafewa duk wanda ya guje ma yan uwansa ya koma su zauna da yan uwan shi duniya ce daddacin duniya bakin da kuɗi ne da tufafi da abinci ko ka zai kwaci daddacin duniya tare kawai ba wani abu a ciki a yi zumunci kar ka ga cewa ka zo birni ko kai ɗan birni ne ko waɗannan 'yan ƙauye ko sun fiye roƙo washkur sana'i a sun Allahi iz ju'ilat ilailaka ilaika lalaka inda nasi hajatu yace ka gode matsarin da Allah madaukakin sarki yayi da Allah ya sa bukatun mutane a hannunka ba kai ne kake da bukata a hannun mutane ba Allah yana sanya maka rufa maka asiri ya baka ya hore maka gwargwadon waɗanda suke da bukata a hannunka kana rage su Allah yana ragewa kana rage su Allah yana ragewa yasa lokacin ga mutum dar gidansa yana cike da mutane da kaza da waye ana ci ana walwala sai ga ya aurar da wanta ta tafi ya aurar da wani ya tafi wani an sallame shi wani yayi kaza sai ga gidan yana raguwa arzikin yana raguwa gidan yana raguwa arzikin yana raguwa zai dawo daga shi sai matarsa garin kwaki da za ta sha sai ya gagare su saboda mai yawan yadda za ka ɗauki nauyin yawan yadda Allah maɗaukakin sarki zai buɗa maka so saboda ka idan Allah ya buɗa maka kana da akwai karka guje ma ƴan uwanka ka zauna ku yi zumunci sai Allah ya sa maka albarka man ahabba an yunsa lahu fi ajalihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasir rahimahu duk wanda yake so rayuwarsa ta yi tsawo da albarka arzikin yayi yalwa to yake sada zumunci yu'ajjilu Allahu li sahibiha fi dunya qabla al-maut masu irin waɗannan zunubin al-baghy huquqal walidain qati'atar rahimi waɗannan Allah yana gaggauta azabtar da su a duniya tun kafin mutuwa in an mutu sakamakon bai da kyau Allah ka tsare mu Allah ka kiyashe mu abinda muka faɗa ya zama to daidai ubangiji Allah madaukakin sarki ka amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu aiki da abin da ya dace wanda ka yarda da shi assalamu alaikum mijina ne zai yi aure sai matar da zai aura ta kira ni a waya ta ce wai na shirya barin wannan gidan idan ta zo to malam ya zan yi da wannan ma ya zan yi da wannan magana eh me ne matsala a cikin wacce take waje tana hirin ta zo ta zauna ke da kike gidan ko yake hirya fita eh ai ban ga wata matsala a ciki ba in na zo ki shirya fita yake gaya mata in kin zo ki shirya zama na shirya zama a ciki ko idan kina tsammanin bokanci da malaman tsubbu za ta bike ma a baki dama ki je wajen bokaye da malaman tsubbu tun a duniya kun gama lalacewa bakin ku gaba daya eh ni abin da nake ba wa kowace mata shawara ta rike Allah madaukakin sarki duk abin da aka rike yana karewa in ba Allah madaukakin sarki bane ki rike Allah ki dogara ga Allah duk haƙin da yake naki ne ki tsare to Allah zai baki kariya in kin take haƙi kwaya ɗaya tak sai Allah ya miki jarrabawa akan wannan haƙin da kika taki ai an yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi fishi ya saki ɗaya daga cikin matayen shi kan ta ƙarasa gida mala'ika jibiru ya zo ce raji'i hafa ina ha kawamatun kawama a maida ta in ji Allah mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare ci wani satar an saci walai dumatar da za ta tsaya ta tsare haƙƙin Allah ta jimanci sallah cikin dare ta jimanci yin azumi kowace kishiya ce ta fi ƙarfinta idan kina tsammanin kishiyarki za ta je boka ki je gun boka to da ke da ku kai wanda bokansa ya fi karfi shine zai yi nasara kuma dukkan ku asararru ne a ranar gobe da kiyama to ni shawarar da zan baki ki yadda duk wannan maganar da take barazana ce ba ta da tasiri ki rike Allah ki dogara ga Allah ki yi azkar na safe ki yi azkar na yamma ki zamanto mai ladabi da biyayya a gurin mijinki kar ki mai musu akan magana duk abin da idansa zai gani ya ji ba daɗi ki kawar da shi ko kina so duk abin da hancinsa zai ji ya ji ba daɗi ki kawar da shi ko kina so inda zai kwanta ya zamanto a gyare yake a tsaftace kar ya zamanto sai ya tashi yana cewa ina abinci na kan ya tashi a kimtsa a gyara a hada yana gama shirya komai jiran sa yake kan ya zo da daddare duk abin da zaki yi kin kimtsa kin girya karbe yana hiri kina hiri akwai matsala in dai kin kiyaye to in Allah da za a zauna lafiya kalau matan Hausawa ne suke da matsala yasa suke da matsala da kishiyoyinsu wata in zaka zo gida karfe 8 a lokacin zaka tada tana so ta yi brush tana so ta yi wanka saboda ta yi aiki target duba gaskiya bane kan miji yazo duk abin da za a gama na gida a gama kin yi wanka kin shafa turare kin tsaftace kin yi abin nan duk make up ɗinki da waye tsaf kamar ranar da zaki tare duk ranar duniya karki tsallake rana daya dan da kika tsallake rana daya akwai matsala du safiya kan ya tashi daga bacci ki gama abin da zaki gama farko tashi tare ya tashi kin tashi yana shiri kina shiri yana kokarin higa ban daki kina kokarin higa ban daki akwai matsala duk ran da aka ga wanda ba haka take ba dole tun daga ran zaki tada cewa kina da matsala eh idan mijinki zai fita ki raka shi Allah ya kiyaye Allah ya tsare a dawo lafiya Allah ya hada ka da halal Allah ya baka abin da yake na alkhairi in ya dawo a tarihi ahlan wa sahlan duk labari na bala'i da ta da hankali kar a gaya mashi yanzu idan aka ce an yi mutuwa duk inda kake sai waya ta nemo ka wallahi an mutu a guri ka saboda haka ba ruwanta a wani hali kake a wata matsala kake za ka baka masa abinda un musulmin ta tsere wa kowace mata kenan da shi a duniya ɗanta na cikinta kuma uban ɗan ba ɗan da yake so a duniya kamar shi jinya suka yi tai ta yara sun ta kwallafa da shi amma ran da ɗan zai rasu mijin yana fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karatu yana mutuwa ta sai na rantsa da Allah duk duniya ba wanda zai gaya masa ya mutu sai ni dan haka kan mijin a gama sallan magariba da isha ɗan ya rasu har ta ɗauko shi ta wanke ta gyara ta sa alkafani ta ɗauke shi ta kai shi wani guri a ɗaki ta aji ta zo ta share gidan ta tsabtace ta kulle turaren wuta ta yi wanka ta cada ado kamar daren amarci na rantse da Allah ba ta bahaushe ba za ta iya ba kuma sai ta iya za ta zauna lafiya in ba ta iya ba wallahi akwai matsala ba wasa bane wallahi karatun haka yake sai kin iya zaki zauna lafiya kalau dan haka ta cada ado ta zauna yana shigowa gida sai gama ta kamar daren amarci sai masha Allah yau ya labarin yaro ta fi yaro ya huta ko bai huta ba saboda haka tun da yaro ya huta ce da baki na taho saboda haka nan da nan ta ɗauko abincin da aka kimtsa a gidan da dama shi mutum ne karimi don haka da yana ba ta ce ya mutu don Allah bakin nan sata abinci saboda haka nan da nan aka ɗauko abinci da baki suka ci suka gyagije aka yi fara'a aka yi raha aka yi komai saboda haka yau bai da bukatar ya gama yaro saboda me duk matar abin da za ta nuna masa natsuwa ta samu saboda haka ya kamantar da shi labarin yaro amma dan kasuwa ya dawo da lissafin ina bin wani naira biyar wani ina bin sa naira goma naira kaza ta fata akwai matsala a gidan kyanta ana zuwa komai an gama sai babin cikin gidan amma kana cikin fasulun kuma kana koma wani babin akwai matsala da haka da aka gama wannan aka kimtsa aka yi komai sai ji a ran nan yana da sha'awar matarsa don duk kwalliyar da za a ci an ci duk gayyata amma aka saka kwanta da matar suka biya bukatarsu ya huta ya yi bacci da ya falka sai take cewa so nake in tambaye ka ka bani ansa cikin nutsuwa ce idan makwabtanmu ko aminanmu suka ba mu a ran kaya muka amfanu da shi iyaka amfaninmu ran da suke da bukata mu maida musu aro mutuntaka ce mu maida musu sai ta ce iya mutuntaka ai wanda ya baka aro ka amfani da kaya ka maida masa kayansa shine cikar mutuntaka ta ce danmu da Allah ya ba mu aro ya karbe shi a yau abinka da namiji kuma sai ya zabura kun kuna cikin wani ɗabi'a ce a jikin rai kuma sai haƙuri eh da ya zabura ta kuma ta gaci a duk wancan abin da ta yi kenan ta yi a banza ba a banza ba ne haka zuciyar ta ce sai kuma ya tuna cewa ya kamata yadda matar ta karɓi kaddara ni ma ya karɓi kaddara ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsaka shi Allah ya gafarta mashi ta ta ƙara safwana aka je sallar asubahi a sallar asubahi yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da dai zo gida kwatsa mai tsayi ima koma zai kwatsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu kowa yayi bacci a garin lafiya kada a unguwar ba wanda hankalin sa ya tashi amma karfe 12 duk a tada unguwa kowa hankalin sa ya tashi ko ba ku yi bacci ba su ba su yi bacci ba kuma daidai lokacin da ake masa sallah mutane sun gaji kuma yasu ko ba su yi bacci da haka da aka zo ake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari a bayan sallar asubahi dan ka gane ya san yadda karatun yake sai ta arrasumul laila yace to a daren jiyan kun yi angwanci kaga shike da ya san cewa a gidan akwai tarbiya akwai karatu kun yi angwanci a daren jiyan sai ce mun yi angwanci sai ce barakallahu fi ghabiri lailikuma Allah ya sa muku albarka a daren da ya shuɗe Allah har ya kalli abin da ta yi har an yi sakamako har an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arbishi wannan kwanciyar Allah ya mai da madadin dan da aka rasa aka je aka binne dan aka yi masa duk abin da za a mashi kuma daga cikin sunnar matar duk lokacin da manzon Allah zai fita yaki sai ta raka shi ummu sulaimi da aka sun je yaki sun dawo naƙuda ta kama ta mijin ya tsaya ga cewa shi kuma in sun fita yake tare da manzon Allah tare suke shigo ya daga matarsa tara na koda a bayan gari ya daga hannu ya ce Allah ban taba fita ba tare da manzon Allah ba mu koma tare ba Allah ka rufa mana asiri nan da na koda ta dauki suka dawo gida sai da ta dawo gida sannan ta haifi yaron a cikin gidan tana haihuwar shi ta dauki yaron ta gyara shi ta kimtsa shi ta bawa Anas dan Malik tace ka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai fara taba shi sai yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sake daukan shi aka kai shi wajen manzon Allah da dabinan shi a hannu manzon Allah ya karba ya tauna ya matsa wa yaro a baki yace Allah ubangiji ka sa mashi albarka ka haddatar da shi alqur'ani ko dai lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kwanta ni shi wannan yaron daga tsatsansa sai da ‘ya'ya ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai mahaddatan alƙur'ani masana da firinsa guda goma ko sama da goma da suka fito daga tsatsansa da kake da bukata tu shi ne albarkar da ake nema a rayuwa to amma muhimmi ɗauka wai za mu iya juya rayuwa yadda muke so ko mu ga yadda muke so ba zai iya ba mu yi rayuwa yadda addini ya karanta illa dubban aure da ake da lakcoci ana yin su ne dan a yi shi kuma dan a zauna lafiya kalau wallahi idan ƙarfin ɗin hausa ko ‘yar daɗin kowa ko ‘yar ɗin indiya ta lallaɓa mijin da kike ganin ba gaskiya ba ne wallahi sai kin yi samar haka za ki zauna lafiya kalau in kin yi ƙasa da haka kina da matsala in a gina a wannan soyar a hedi a kin in dai ba ki yi ta a zahiri ba to wallahi akwai matsala duka dai abin da ya kai mu idan kishiya za ta zo gidanki ta zo ta same ki a kimtsa a zaune ba wata kofar baraka da kika bar mata zaki zana lafiya kalau matsaukin tsare hakin Allah madaukakin sarki in baki tsare ba akwai matsala Allah kara ma da lafiya da imani Allah kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba da karanta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin